فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu muna masu farawa da jada da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin rahama shi da tausayin shi ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wanda insha Allah ta'ala yayi daidai da sha hudu da wata ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ishirin da hudu ga watan uku miladiya shekara dubu biyu da ishirin da hudu ya inganta kai sai ana fara mu daga masjid abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu masallacin da aka sani da suna masallacin tashar madaro a inda muke tafsirin alkur'ani mai girma wannan shine darasinmu na goma sha uku daidai a cikin wannan sura ita ce suratul baqara taken karatun namu shine karatun hadisa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aiki da shi shi aka ai zama lafiya ga musulmi na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da kuma aiki da daidai jiya idan uwa ba su manta ba mun fara bayani kan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha Allah yace da zaka ce kai. da za ka ce mamakiya addinin musulunci ku yi imani kamar yadda mazaje suka yi imani ƙalu sai su ce a nu'minu kama amana sufaha shi yanzu za mu yi imani ne kamar yadda wawaye suka yi imani Allah ya ce ala ku saurara innahum kun ga wa'annan masu cewa ba za su yi imani kamar yadda wawaye suka yi imani ba Allah ya ce humus sufaha ai su ne wawayen walakin la ya'lamuna sai dai ba su sani ba jiya mun fara karanta magana na ibn kafir Allah subhanahu wa ta'ala ya tsanshi da rahama yake cewa يقول تعالى وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس شيء أي كإيمان كإيمان الناس بالله كل إيمان كما يد صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم sukai imani wani irin imani su yi imani da Allah jiya mu hara bayani dangance da abin da ake cewa imani da Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙunshi ka yarda da shi Allah akwai shi sannan ka yarda da Allah yana da sunaye da sukofi ka tabbatar ma Allah da da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kanshi haka mala'ikun Allah ka yarda bayan Allah ne wasu halittu ne wanda mu dai da wahala mu gan su ko ba ma za mu ganin su ba da sufofin su nami na mala'ika ka yarda bayin Allah ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa shi Allah ya yi tanadin mala'iku wanda ba su ji ba su gani ba su komi sai bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da wannan ne za ka ga Allah ya tsura ma mala'ika aiki kuma mala'ika dole ya yi ma Allah subhanahu wa ta'ala biyayya kan wannan aiki yanzu ka ɗauki misali mutumin da ke shaye-shaye yana tare da mala'iku wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora mishi su bi shi duk inda zaya amma haka mutumin nan zai sha taba sai ya buto ma mala'iku haka mutumin nan zai sha shisha ya buto musu ko wani abu makamanta haka amma mala'iku za su yi haƙuri kan wannan cutawar da yake musu ba su ko haka za ka ga wani zai rika kawo waƙa ya sa ma wannan mala'ikun su ji wani ma sai ya sa ya cutar ba su buƙata su yi haƙuri haka wani zai taka da ƙahuwan shi inda Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta ya ja mala'ikun nan ya kai su cikin ɓanna wanda su ba wannan ɓannan ba ce za su biya mishi sai dai ne ya kai su wurin da bai kamata ya kai su ba. To sai lokacin da rai ya yi halin shi, mutum ya zo mutuwa sai wannan mala'ikun su ce, wani mun yi abuta da kai amma kai mugun aboki ne. Mun yi abuta da kai abutar da ba mu ji daɗinta ba. duk abin da kunnan mu bai so ya ji wani sai da kasa kunnan mu ya saurari wannan abu mala'ika bai son sauraron waka ki ce duk abin da idan mu bai so ya gani sai da ka kai mu muka ga wannan abu irin kallon film kallon shiri da sauransu ki ce duk inda kawo mu ba su so su je sai da ka kai mu muka je duk abin da ido bai san gani sai da kace mu muka gani dan haka muna Allah wajara abuta da kai kai ba mutunan kirki bane dan haka yanzu muna ma albishir zaka bar wannan rayuwar ta duniya kuma tun yanzu za mu fara ɗanɗana ma azaba kafin ka zo mu haɗu da kai a cikin kabari kafin a duka alƙiyama ka tai wuta ya kamata yan uwa mu yi kaka tsantsan dangance da abubuwan da muke aikatawa mu sa akwai wasu bayan Allah wanda Allah ya yi kamu da su su rayuwa ne da su duk abin da ka san saba Allah ne su ba su bukata wani haka in kai mutumin kirki ne ba ka da aiki sai ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a sai ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam biyayya kan ja abin da suka zo da shi sai ka zo mutuwa sai su ce kai gaskiya wa da mun yi abuta da kai kuma mun ji daɗin abuta da kai su ce ja abin da kunne ke son saurare na karatun alkur'ani na hadisa annan muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ce wa da ka kai mu mun sauraro duk inda ƙahuwa ake son su tada su ce wani ka kai mu mun je mun ji duk abin da ido bai son gani wani baka bari muka gan shi ba duk abin da ido yake son gani na alkhairi wani ka kai mu mun ga wannan abu su ce mu muna ma albishir da aljanna sun kahin ka bar duniya Allah yake cewa a gaya ma ya baka aljanna sannan kuma Allah yake cewa a gaya ma matanka da iyanka da zaka bari Allah ya yi alƙawari zai kula da su ba zai bari su wulaƙanta ba. Yace don haka kakka yi baƙin ciki da wannan rayuwar da zaka bari Allah ya muka tanadin abin da ya yi wannan rayuwar. Sai mutum ya sallama ya amsa kira Allah subhanahu wa ta'ala yayi ya bar duniya yayi cikin ni'ima Allah ya sha daɗi amma in ba ka da aiki sai sauraron music sai kallon film sai kallon tsari kai ne kallon daɗin kowa gidan barabati ko kwana tasa'in labari na ko da mine ne ba ba su unguwa suna da yawa to duk sai ka gama mala'iku ba su son kallon wannan abu amma tunda Allah ya ce su bi ka da abin da kai za su yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da'a tsini su bi ka kan wannan abin da su ba su bukata muna fahimta mala'iku ba su bukatar wannan amma za su yi ma biyayya saboda Allah ya ce su bi ka da abin da za ka yi sai su kare ka ka sami bi ka sa ikutar kai ka gada kai ba su ko kana tuka musu suna jira Allah ya zo ranar mutuwa su fara ɗanɗana ma azaba kuma su gaya masu yi bakin ciki sun yi nadama a buta da kai saboda kai ba mutumin kirki ba ne ba in kuma mutumin kirki ne kai za su yi ma bishara su rinka baka labarin ni'imomin Allah su rinka kwantar ma da hankali in kuma mutumin banza ne za su hali jibgarki tun daga nan Allah ya tsare shi yasa ya uwa rayuwar nan ba ta da tabbas Allah ya muna kyakkyawar ƙarshe wallahi mutuwan nan kawai sai dai kaga an ce mutum ya mutu ka da mun ka taba jin wanda yake ma matan shi da iyan shi ni gida ce to ni na tsaye makabarta na mutu na tsaye in kwanta a ai da mai ya ayyuhal insanu innaka kadun ila rabbika kadhan fa mulaqi ya kai dan adam ka kasance mai wahala ka kasance mai zirga-zirga ko a cikin zirga-zirgar nan ne za ka haɗuwa da ni da ajalinka za ka haɗuwa da ubangijinka yake da an ce daga yatsan cin kasuwa a shi ruwa da lokaci ya yi yake da an ce ya tsaye wurin aiki ya yi aksidan ya rasu ya yi balaguro yake da an ce yanzu ta gama tuwo yanzu ta gama sallah yanzu ta gama kallon arewa ta shiga ta kwanta ashe ta kai arewatuwar ko ko a shi ya sako wallahi mu da wamma ka aiki alkhairi dan ba san wani lokaci zaka mutuwa ba ba ta da tabbas sai ka dauki sallaka kana daddannawa ko kana abubuwan da baka kamata ba sai mala'ikan mutuwa ce to mutahi kuma baka ita kace ba ka zuwa ba shi yasa kaga a bangaren mutuwa Allah yake kalubalantar duk duniya sai ka yana cewa ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولذلك ونحن أقرب إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد Allah yake cewa mu mun yi kusa da wannan mamacin naku da ku kuke kallon kuna kusa da shi Allah yake kai shi ma mun yi shi kusa da shi ma da rayuwar ta shi Allah yake gashi nan kuna kallo baban ku ne zai mutuwa tarjuunaha in kuntum sadiqin kuma zo miki ranki inda gaske kuke kana kallo babanka zai mutuwa kana kallo danka ko kaninka ko magajinka ko matarka kana kallo maza ta mutuwa baka ita kai wani abu ba wannan kada ai ya ishe mu wa'azi shi yasa daga mutum ya haɗu musu daga mutum ya haɗu musu lafiya sai kaji ana cewa mi waqila man ra wai ina mai ruqiya ina manyan manyan likitoci Allah ya ce وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe. To me ya zake nan mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya raba musu aiki. Akwai wanda su kawai aikin su su cire rai. Akwai wanda aikin su kawai bangaren kula da ruwa ne. Kamar mala'ika Mika'il ko shi ke shugabansa wannan bangaren. Akwai mala'ika Ridwan wanda shi ne ke kula da ni. aljanna maliku shi ke kula da wuta haka akwai mala'ika israfil wanda yake busa ƙaho ko akwai mala'ika jibril wanda shi ne shugaban mala'iku wanda shi mun ɗan taɓa darasi kan abin da ake ce mala'iku kaga mala'iku abu ne na gaibi ba ganin su ba kake amma ana son ka yi imani da akwai mala'iku muna fahimta kuma ka yi imani in mutum bai aiki alkhairi ba iya zo mutuwa za su bi za su dan karamai kashi Allah kaka samu daga cikin shi yasa kullum Allah ya wani muna girgadi kan mu yarda wannan rayuwa da ba ta da tabbas ta rufe mu sai Allah ya ce wa mala'ikatihi wa kutubihi imani da littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar ma annabawa baki ɗaya wannan na daga cikin su shine ne Qur'ani ya shigo kuma littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar kafin zuwa annabi su ma sun shigo ana son mi musulmi ya yi imani da duka wannan daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala yake kamar yadda yake kullun amana billahi wa mala'ikatihi sai ce mi wa kutubihi mun imani da Allah da mala'ikun Allah ke kuma mun imani da littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sabkar sannan ka yarda alqur'ani ya share dukka wa'annan littattafan da suka gabace muna fahimta wanda ko a cikin mu aka ce an wayi gari Allah ya sabkar ma annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da qur'ani shine na ƙarshe cikin annabawa amma sai Allah ya zaɓe shi shi ne mai shugaban manzanni a mu ne al'umma ta ƙarshe amma sai Allah ya ce mu ne zaɓaɓɓa al'umma kun kuma kaira ummatin ukhriyat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar saboda ni Allah ya sauka mana da alqur'ani suka ce mala'ika jibril ya zo da alqur'ani shi ne mai shugaban mala'iku to shi yasa a cikin al'umma annabi duk wanda ya riko da alkur'ani da aiki da shi da karatun shi shi ma za a wayi gari zai zama mai zaɓaɓɓu cikin wannan al'umma ta annan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai mutum ya yi karatu sai ya yi aiki da karatu shi yasa za ku ga duk duniya cikin karatu ba abin da ke da falala irin karatu alkur'ani kai shi ne wanda in ka kai ɗanka makaranta ya yi karatun alkur'ani rana alkiyama za ka ga duk bala'in da ake ciki na alkiyama ku saboda kun kai iyanku makaranta su yi karatu alkur'ani Allah zai ce ku a sauƙaƙa muku Allah zai muku ado Allah zai girmama ku duk wanda ya gani sai ce wai wa'ancan suwa ne a ce a'a su ne wanda suka kai iyanku makaranta sun karanta alkur'ani annabi ya ce na daga cikin adan da za a yi musu kulla wagga wadda za a sa musu annan muhammad sallam yake ni tahira na haske za a musu azo irin nasara kan da baka taba tsammani ba duk wanda ya gani sai ce wai wa'ancan Allah ne suka yi wani irin mutane ne cikin mutane sai Allah ce su ne wanda suka kai iyansu makaranta sun karanta alkur'ani to me kake tsammani kai da ka karanta alkur'ani wani irin tarbe wani irin alkhairi zaka samu daga wurin Allah subhanahu wataala annabi ya ce ku karanta alkur'ani alkur'ani zai ce shi masu karanta shi ranar tashin alkiyama yace ni fa innahu ya'ti shafi'an li ashabihi yawm alqiyama qur'ani zai ce shi masu karanta shi wani dai annabi yake kai na ga suratul baqara da ali imran suna ni suna kokowa suna ni suna jayayya wai kowace sura tana cewa ita sai an ba ta safe ka aljanna Allahu akbar wannan bai tsara ku kowace ya dan taba shi kadin nan mu gani kowace sura tana ni tana kokowa cewa ni sai an ba ta safe ka aljanna ba don saboda komi ba saboda wai ka karanta alkur'ani amma ka hada ce ka yanka na isbete da na iswar zo ka hada da na fete a ina za ka ganin a ba su ganuwa kai kan ma a kai can wurin kayan a kai can ma kaga wannan ƙur'ani ne zai zo na cewa kowanne za ka ga sotul bakara ta zo ali imran ta zo tana Allah ina son ka bani ceton wani in kai shi aljanna saboda a duniya ya karanta ni in kuma Allah ya sa kai gudo ne subhanallah Allah tsare mu wallahi musulmi mu koyi alqur'ani shifa'u wa rahmatun lil mu'minin Allah ya ce alqur'ani waraka ne rahama ce gawa ga masu imani kai in kai ku karshe ma a aljanna in ka shiga aljannan ma wanda ya wanda ya yi ka karanta alqur'ani sai ya yi ka matsayi cikin aljanna Allah zai ce mishi iqra wartaqi ka karanta duk in ka karanta ka hau kama kunta turattul fi dunya kamar yadda kake karantawa a duniya duk in kace alhamdulillahi rabbil alamin aljanna bene bene ne hawa hawa ne sai a ce hau bene na daya arrahmanur rahim a ce hau na biyu maliki yawmin din hau na uku in ka iya alhamdu kaga ka hau na nawa na bakwai ko ka tsara da kula uzi rabbin nas a ban ji ba a'a ina hawa hawa ne yanzu nan daga mun zo in dai a aljanna ne mun sai a ce to a zo a karanta alqur'ani nan ne ga fatai wanda in kai alhamdu ka iya wanda iya kula uzi rabbin nas ya shiga gaban kana kallon shi ya hobe ne aljanna ya kyale ya gallashi sahi taka to kun gani shi yasa kan mu ta kashi shi yasa kuka ga makiyan mu suna ta kokari ya za su shiga saraba mu da alqur'ani annabi yake ku yi riko da alqur'ani saboda alqur'ani yana saurin tukuce ma mai shi sama ga yadda mutumin da ke rike da raƙumi igiyar raƙumi za ta faɗi bai sani ba qur'ani sai an karanta shi sai an yi aiki da shi to sannan za a samu za a samu wannan alkhairi annabi yake kai ku karanta alqur'ani da harafi guda zaka samu lada goma annabi yake ku saurara ba wa ina ne alif lam mim shine harafi guda ba sai dai alifun harafi ne lamun harafi ne mimun harafi ne in kace alif lam mim za a baka lada talata in kace bismillahir rahmanir rahim za a baka lada wurin 160 ko da 70 bismillah kawai in kai to me kake tsammani wanda suke karanta alkur'ani dare da rana zaka ga har lahiya ta yi mutane sai dai kash yanzu musulmi kamar da annan muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karar al'ummar shurin Allah mutane sun kaurace ma alkur'ani yau a Nijar kamar da na taba gai Nishar APS ya yi malamin da ke koyo Qur'ani. ka riga tsalle-tsallen nan da ake yi ko a dokokin mu mushe APS ya yi ka saboda ni sun gano APS tana da amfani a jikin yaro shi yasa aka ɗauki mushe wanda zai koya mushi muna ganewa to shi kuma alƙur'ani sun gano bai da amfani shi yasa ba ɗauki malamin da zai koya mushi sai mutum ya je karanto wancan iskancin na guje-guje ha kai da alƙur'ani idi sassan kai ba kowa wani ba kaga dole al'umma mu ta shiga bala'i dole al'umma mu ta shiga masiwa to sai kuma aka yi rishin sa'a ya mu ya mu din ma yau in an ce landi ce zaka gani yadda uwayen iya suke shirya iyan su ko kaga ana sauri tun da sani aini a kai ta da kwal amma daga an ce mata mai bi ko dimanci ne lokacin da ake zuwa makaranta sai ka samu uwar ga ta can kwance har ƙarfe tara ba ta tashi daga kwana ba biyo har ya kewaye mutu kai ya mutu rawani a sai yaron iya motsa ya ga ana makaranta ce makaranta za ta ce sahi akwai yaron da in ka haɗu da shi landi ka ce ɗan ministan ne amma in kuka haɗu da shi ta mai ji ko liman shi makaranta ka ce wanga daga ina yake ka gan shi ya yi wani buɗin buɗin kamar baya da uwaye yana da aminamiyata makaranta za a yi ita ma uwan ba ta mai da makaranta komi ba uban ma bai mai da makaranta komi ba shi yasa in za a yi kwan za ka ga a sa mai sabon kaya a ba shi kuɗin recreation a ɗauki mai a daidaita ko mai taksi ko mai mota a ce ya rinka kai shi yana mai doshi amma makaranta sai ya rinka tafiya ƙasa to ƙwaƙwalwar yaro tana ɗauka abin da aka rene ta kan shi ne yanzu yaron nan sai ga daga landi ta yi a tada shi a shirya ya ga baban shi ya ba wannan abun muhimmanci ya ga baban shi ta ba wannan abun muhimmanci sai ga ashe wannan abu yana da muhimmanci to yanzu zuwa gaba sai ga makarantar ma inda je ba a cewa komai za a iya in babban shi za ka wata tahiya ta ki dauka shi saboda lakon ce amma in makaranta ce sai ta aika a dauko shi wai za ta tahiya gidan biki da shi amma in lakon ne ba ta aika a dauko shi to sai yaron ta so sai ga shi ma wannan karatun bai da muhimmanci ko ba haka nan bane amma yaro karami ko ba abin da yake so a rayuwar shi yana alqur'ani ka lura ba yana zuwa lokacin da ana koyo mishi ba ka taba gani yaron da ya dauko icce ko kara ya rinka ya rinka kishin gini yana moral yana yana koya ma gini moral ko ko yana koya mishi yes ne lafiya ne lafiya ka taba gani ko autograph a ko ko mine ne ake conjugation ko derivative of present da indicative yana kishin ita yana koya mishi amma yaro ne ka gani in ya taso daga makaranta zai ɗauka ice ko bulala yana kishin gini yana koya mai karatu saboda ni a kwab a halitta kayan a sauya ma mutum halitta kwakwalwar shi tana ɗauka alƙur'ani ne sama da koyi sannan alƙur'ani a yaro yana zama mishi antivirus yana zama mishi kariya ga duk wani bala'i da masifa da zai tunkara shi a nan gaba duk kwakwalwar da ke da alkur'ani duk wata matsala in ta zo to alkur'anin nan sai ya tashi sai ya yi aikin shi Allah ya ce akwai alkur'ani cikin wannan kwakwalwar ba yarda matsala ta haɗu a cikin ta shi yasa annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah ya bashi ilimi da littafin Allah shine alkur'ani ko hadisi sai yake kallon wani wanda Allah ya ba wani kaso na duniya ya ji shi annabi yace ya ɗauki abin da ke ƙarami ya maido shi babba kuma ya ɗauki abin da ke babba ya maida shi ƙarami muna fahimta wai dan ka ga wani kamar yanzu misali yana da wata baka shi kai kuma yanzu kana da izini biyar ga kai karen ajin ya yi ka a ka yi kuskure a ba mala baka ini a zo sallah shigo gaba mana ba ka ka tayi tsawa ba ai baka gare ka ko bismillah ka gani wa zai bunka a ai bai mai banka ko ko kuma mutum ya taba faɗi shi alhaji ne da katon ciki ɗan kasuwa sai an zo masallaci ka ce ko shiga kalga kudin ko ba haka nan ba ai nan ba kullo wuri kaza ba ne kaza ba ne ba ko amma duk iskancin mutum ka bar shi daga an zo masallaci dole ya ce malam bismillah eh nan ba wurin wasa ba ne ba ba wurin wasa ko me ana kare shi a rayuwa banda ilimi ko me ana kare shi yau zaka iya aro mota za ka iya cin bashi ma ka saye ta ko ka taba ganin wanda ya ci bashi ilimi ki da ala ran ko mini program in nan now zuwa nan da shekara biyu in maida ba ka taba gani ko kuma mutum ya ce da Allah wannan ina shafitar san kam shafitar in eh da da Allah ramta min shi biyu ma gobe muna debuwa ka taba gani amma za ka iya ramtan kuɗi ta ƙarya ko ilimi wa shi yasa ai kaga ko sallar da ake bayyana karatu ba kowa ke son shiga ba sai kaji ana bismillah da a bismillah a bismillah saboda mi asiri da zai tonuwa daga ya dauka suka ji wallahi mutanen mu abin ta sai wani ko iqama in kaje yana tsara sai kace da Allah ba ka kwanta iqama ne kanka tada saboda mi ji ya rarrace ta ana ba da labari wani malami ya ji wani yana karatu yanzu yana ta gagam gagam ya ce wani a kashi wani ne ke tada bikin da Allah ku ce bare kwanci saboda yana banna a ciki annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ni riko da alqur'ani shi yasa zaka ga su kai makaranta alqur'ani ko a mutuwa sun bambanta da wanda ba su karanta alqur'ani ba ko yaki aka je yakin musulunci aka ce sojawa sai annabi ya ce ina wanda suka fi kowa karanta alqur'ani a cikin su a ce ga sanin sai annabi ce su a fara sa su gaba wa'annan su biyo su ci albarkacin su da me muke sakaci da wannan kaga kan kuɗin laraba ana gazama da mu wai su malaman da ba su da imani ne ba da Allah suke ba ba da Allah suke ba kai ba da Allah suke yi ba dan ni da kullu dokar da aka sado da shi ka duka bal tu sirrul hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa wannan duka rayuwar duniya ne shirme ne da hayaniya da Allah wa kuka taba ganin baban su ya mutu tunda baban su doctor ne a ce dan shi ya ci gaba da ya ci gaba da aiki da musulun da shi ci gaba da shi a kun taba gani ko kuma magajin ka na da baksan da ya mutu sai a ce a baka kai aiki da ita ba ai ya kamata musulmi su gyara wannan to rike alqur'ani ku gane alkur'ani duk damuwar da ka shiga in dai ka karanta shi wallahi Allah zai yayi ma duk matsalar ka a rayuwarka ko kunci yama yawa dauki alkur'ani ka karanta ina za ka gane wannan baka ga aljani ba ana karanta mai qur'ani kuka yake yi a zo wurin yan tasha masu jin shedanci ka buɗe alqur'ani ka karanta sai ka ga sun fara su sai ka ga shugaban ya yi ta da biyu shi duk sai ka ga sun wace saboda mala'iku suna son tsowa annabi yace babu wani wuri da za a haɗuwa ana karanta misalin Allah fashe Allah ya tsarkar da abubuwa guda haka don ko annabi yace sai Allah ya tsarkar da rahama a wurin ko ba haka nan ba je da kwarka gani bushe na kwaramniya shi da yara musamman a an bushe duka yadda ake kamar kace ba ilimi ake ɗauka ba amma makaranta inda ake karanta alkur'ani kana shiga za ka ji sal inda ake karanta alkur'ani da sal inda ba karanta alkur'ani suke ba ba guda bane ba ba guda bane ba Allah zai saukar da nutsuwa abu na gaba Allah zai saukar da rahama shi wannan wurin kai Allah zai mala'iku za su cika wurin za su yi ta sabkowa za su yi ta sabkowa sai Allah ya ce kai duk wanda kenan ma a dauki sunan shi ya yaye mai zulubban shi kuma shi Allah yana son shi sai malaika ce Allah wai in wucewa ne wai ke ce ya ji ana wa Allah ce shi ma a rubuta shi sanda ya zo ya saurara ka saba ganin wanda daga wucewa da kai ya ga ana yace yace ya ketara a ce a kira a babu ne a ka saba gani amma kan wucewa kake in ka tsaya ka saurara sai Allah ce kai ma a rubuta ka saboda ni rahamar shi yawa gare ta annabi yake mutumin da ke koyan alqur'ani yana rera shi kamar yana waka annabi yake shi wannan ma asafrati kiramu barara duk inda yake Allah ya bashi wasu mala'iku rabka rabka guda biyu Allah da kanshi yake mala'ikun manya ne duk inda yake yana tare da wannan mala'iku saboda ya iya alqur'ani annabi yace wanda ke wanda ke koya alqur'ani yana kai komo cikin shi ana alamtar kaifa yana alamaka ka kaifa ana a gyara ba haka nan bane ba annabi yace shi kuma wanda yana da lada guda biyu lada ta farko ta san alqur'ani da yake Allahu akbar san alqur'ani ba in kai Allah zai ba ka lada wani sahabi ya zo ce ya Rasulullah ina san qul huwallahu ahad annabi yace Allah ya baka aljanna saboda san da kake kusa annabi ya ce lada ta biyu shine tali ta koya alqur'ani da yake shi yasa musulmi bi riko da alqur'ani akwai alkhairi yau duk daukakar da kake so a duniya wallahi in ka karanta alqur'ani zaka same ta bari in ba ku kissa wasu mutane guda biyu sai mu ci gaba da bayani imamu shafi'i da imamu abu hanifa kun ji ana imamu shafi'i ta ba malam in karatu kake so nol imamu shafi'i in ban mashi ta aike shi kasuwa sai ta liƙe mai kunnuwa don ga abin da ya rike zai zo ya ta muta zai zo ya ta mutare shi ce da abin da ya ji kanshi shi ya rike shi rigima wasu suke yi ba kamar yanzu nan kai da ba taɓa zuwa indiya ba indiyawa su zo suna haɗa nan a jeji suka a cewa ya sai da a ce akwai wani nan gaban shi akai a kira shi bai taba zuwa indiya ba bai taba ji yaren indiyanci ba da aka zo shi shi ne shaida ko shi ya bai ta magana da kowa yi ai da kuma ana faɗa da ake sauri ana zagi ko ba haka nan ba amma yake wane wane yake kaza wane wane yake kaza muna fahimta sabida ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi shi da ban ya kai yanzu in ya je sayan littafi kayan a gane da gane ya ce maka wanga littafi ya duk ta kasar da ya shi da ya kalla ya haɗa ce ta ana malaka ce mana yana a babu ko ba ya yi jike sai ya je tsaye ko yanzu da aka gane shi daga yaro sai a tsaye da shi a ce a'a wani littafi yake so kawo kuɗi a ɗauko masu sai can wurin kare sabida ni ƙwaƙwalwa Allah subhanahu wa ta'ala ya hori akwai wanda kana ganin shi haka nan ne kawai sai ne kai yanzu in za ka in za a yanke shi za a liƙe mai kunnuwa saboda ni duk abin da yaji ana yi sama hanya ya yi shi kai shi ya yi bishan shi yana zawa sai halan mamman shi risifi wancan ya ce a ba shi kaza wancan ma ya yi kaza wancan ma ya yi kaza abin ya zauna mai cikin kwakwalwa to wata rana ne ba imamu shafi da imamu abu hanifa imamu abu hanifa shi kuma wanga shi imamu abu hanifa yana da wani ɗalibi wanda ake ce mishi abu yusuf sai abu yusuf shi ma yaro ne wanda yake na fahimtar karatu daga kame karatu sai ya gane sai ya bar zuwa makaranta sai imamu abu hanifa ya ce lahiya aka ce yaron nan mai kokari na bar ganin shi ai ya bar zuwa makaranta aka nemo shi ya tambaye lahiya ya ce wallahi malam babana ya ce dan dakata da zuwa makarantar nan saboda ni ce tahiya in yi sallah ko in yi dako sannan in kawo abincin da za a ci gidanmu sai ce to in haka nan ne bi zai hana ka zo duk in kayi dakon nawa kake samu yace kamar ina samun misali kamar jikami yace to bi zai hana ka zo karatun kullum in an tashi in baka jikami ka kai da ita gida ce a amana aya haka ka san magoguri ya ga banza ce a amana yace to ba matsala yanzu dai zai ga ma baban nashi ko da ya ga baban nashi na daga cikin hirar da baban Abu Yusuf take ne shi da Imam Abu Hanifa sai yake ce mishi ka ga wanga dan naka har in ka bar shi karatun wanga yace zai zamna irin kujerar da shugabanni masu mulki suke hawa shi uban sai ya bushe da dariya ana kallon dai irin dai ta malam sai dai na sa yaro ya karatu ya ba malami talaka ni da ba kowa ba cikin gari a ce ɗana ya zamna irin kujerar da sarakai ke zamnawa a ana nan dai ce to a ɗauki wasu buhunan abinci a bashi ya tafi da su yaron aka bar shi ci gaba da karatu in muku ƙetare dai ƙarshe ko da imamu abu halifa ya mutu sai aka ɗauki abu yusuf aka ɗora shi kan kujerar malam wata rana an zo wani taro ga kujerar sarki ga kujerar malam irin kujerar da aka dora ma sarki ta aka dora ma malam yau ga Abu Yusuf dan talaka shi ba kowa ba saboda ilimi ya zama wannan kujerar yace ana nan sai aka kawo ma sarki wani kuriya haka kayan dan kayan tabawa cikin dan wani kwano na alfarma ko da aka miƙo ma sarki sai ce aka kuma ga malam malam bismillah ya amsa ya sai ya fashe da dariya kuma kamar kuka malam lahiya ce wallahi ya tuna maganar da yana yaro karami Abu Hanifa yake cewa baban shi har in an bar shi ya karatu zai zamna irin kujerar da kuke zamnawa wajen gaci gashi har ma har ma yana da alfarma sama ga sarkin shi ya tsamu na yawa waƙoƙin da aka koya mana makaranta sai ake ce mana shi ilimi tamkar uwa da uba ne mai ilimi shi bai zama da maraici inda kana da ilimi to kowa maka da babanka sun mutu kai ba maraya bane ba yace in kai ilimi ka tsaya ka gane ba yadda za a yi duniya ka talauta magana talauci ko wahala a duniya in dai kai ilimi an gama yace abin da ke sawa mutum shi talauta a duniya farkon shi kin makaranta in dai kai karatu insha Allah ta'ala ka jira za ka ga kana da duk wani abu da ake bukata har da ƙari har da ƙari yanzu ka lura duk shegen takardar da ake cikin ƙasa in ta rikice ba to ake a kirawa da nan ce a dawa a likita ji ya zo ya gama huje ba su sai ce Allah kawo sauki a ko ba haka nan ba ka ga mutum da kasuwar mota amma in ya gama da yana a Allah ga sa malam a taimaka da Allah a sa mu adda amana abubuwan da sai yake a to kai da kake da alaka da Allah kai tsaye shi yasa mu tashi mu karatu ilimi na addini kuma mu tashi mu ilimi na zamani bangaren maza da bangaren mata yau mu bambancin al'umma annan Muhammad sallam bambancin da Allah ya sa mana a tsakanin ba na girman jiki bane ba ba na girma bane ba dan kai kana da ƙarfi sai ka mulkushe wannan a'a na ilimi ne ko ga al'umma sai kaga yaro dan shekara 25 cikin ma'aikata kile director ko kaga wani natijar mai shekara 60 da wani abu shine mai gadi da haula me bambancin su shekaru me bambancin ilimi ba ilimi bane Allah ya ce mala'iku su haɗu su ma annabi Adam sujada to shine haka nan ne ba kawai kai karatu ka ba karatu gaba kuma kai da gaske zaka zama wani abu a rayuwa kai da gaske ko ilimin addini ko ilimin zamani insha Allah ta'ala ko sai ka ji ana zana ka cikin manyan manyan mutane amma in Allah ya jarabe ka ka so me ake ce wanda ba da ilimi ka zo da shi inna lillahi wa inna ilaihi ha ba ma ka kalli jaki yana da kyau a ka gaskiya ba haushi ya iya la haula haba in aka ce ma shi wanda ki ko kana sai ka ce mishi ga mugun girman kai ko amma fa in kana da ilimi yanzu ko mata duk macen da ba ta da ilimi in ke tukun ya ce wallahi ba mai arzanci yau mi za a yi ku duk subhan sun bukumu da umarin ba abin da ke shiga ba abin da ke ta ka kawo ta cikin gida ba ta fahimta komi sunan wani gari dan kama haka nan ne yanzu ɗan an tashi arme ana bincika ko a haba malam ina kai ina almo da ba san komi ba ya zama na illa kun inna da koda daga tuwa jam ne an koro ta ta iya karantawa ta iya rubutawa ko sannan ya zama da ilmi addini ba a bar ta a baya ba kuma ta iya tuwo ko sannan ta iya maganganu amma in ka almo sulciya bayan za a ke jira ɗin rayuwa abin da kake mata gobe in an jima ba kai kasa ki sani da ni ba ta fahimta to cikin wannan ba haka akwai akwai kidahumai sai ka kace ya miki almuwan da baya da ilimi inda bai da ilimi ki rubuta ki aike bai zama komi a rayuwa komi bai zama bai zama komi inda bai da ilimi ko wallahi bai zama komi kun taba ganin wanda yake daki ne zama wani abu ko da arzikin ne yana da inda bai da ilimi zaka gani zaka ga gashi ga kamar shi akwai wani kana kallon shi duk kuɗi ya tace inna lillahi kun wa inna kaza da kuɗi amman gashi malam ba Hausa kaya ma bai iya sa ba ga kaushi ga ba kamar kadan gare biya wuce sabida ni babu ilimi to ku yi ilimi sai ku waye wani wani malami yake cewa ta'alamu ka sai kai ilimi yake fa innal ilmu zainul li ali kaga ilimi azo ne ga masu shi Allahu akbar yau kaje kaga wanda suka amsa sunan su malumai a duniya ganin su ake so a yi kai shakkara al-fawzan zaka iya ganin sarkin makka da sauki ka hanka gaishe shi ne malumai suka ce wanda ya kowa ilimi ya shahara kuma a wannan ƙanin da muke rayuwa malam sa'ad al-fawzan yana karatu Allahu akbar sha'an malam zaka ji kana kaunar shi haka nan ne saboda mai ilimi zaka ga in suna tahiya babban cewa wani sarki irin yanzu in sarki zai wuce ba ne yanzu bane rayuwa ta sauya da ta in kaga sarki ne za ta ga tare da tawaga bayan shi ko a in ba na mance Imam Malik ya taho wani sarki yana tare da matar shi yana ta jin wa'i ga dogare ga fadawa an biyo shi baya ha sai ga Imam Malik ya taho ku kauce ku kauce lahiya wai kuwa ya tashin kiyama ne a ce malami ne zai wucewa Imam Malik ne da dubunnan ɗalibai a baya bin shi ne kawai ake malam ne hukuncin kaza ana rubutawa haka akwai Sheikh Sulaiman wallahi wani bidiyon shi da na taba gani a Saudiya inna lillahi wa inna ilaihi raji kai tahiya yake yi bin shi ake la hawla wala bin sanya zan in ka ga yadda dubunnan mutane ke bin su kai suna girmama ilimi ne wancan mutane suna girmama ilimi matuƙa amma ko duk wani zaka iya ganin shi a sauki amma yanzu kace kana san ganin wannan mutanen ha ba ga su da su ba je ce kana san ganin su da su misali to shek fauzan ya yi kudin yanzu a duniyar musulunci su ne suke fatawa Allahu akbar malami ne mai kankan da kai mai tsoron Allah ga ilimi na cibiyar to ina su usaimi ina su bin ba ta albani a Allahu akbar bin ba makaho ne sai na sarmani na makamce amma sai da ya rike duniyar musulunci baki ɗaya shi ke fatawa ya haza ce karatun ya zamna ga su Allah masu usaimi ga su albani shi sa ku tashi ku yi karatu wallahi za ka zama wani abu a rayuwa ka yi karatu kuma ka yi da gaske duk wanda yake bai da alaƙa da ilimi kawai ka rabu da shi ka sa maran ka so kake yi sai ka zama wani abu a rayuwa ki sa maran ki so kike yi sai kin zama wani abu a rayuwa in kana da manufa kana son ka zama mai ilimi akwai isan shi ma ibnu mubarak shugaban tabi'ai wanda ɗaya daga cikin almajiran shi sai matan shi ta mutu sai ba zuwa makaranta kwana biyu ya dawo kuma ne ke mishi lahiya shi aiki malam rasuwa aka mutu kaza ce to kai alman da mu ne yanzu ma saka ta mutu da kwana biyu sai Allah ya ce mu lahi shi ma ya kashe ko ba haka nan ba yace a ce malam yanzu wa zai ba mai dala 40 alminan gari dala arba'in to ka gani malama zai ba da arminan garin dala arba'in kuma sai ce in kana son iyaka na baka a makaranta abin kamar wasa shi yana dai dibin malam wasa yake mishi haba malam ya malam kuma zan kaɗe iya kuma da kawai dare ya ce ji an bubuga mai kofa wane ne ce mishi mubarak ne eh sa'idu ne ko wani sa'idu ta shi bai san wani sa'idu ba sai sa'idu ya ce ce shi dinnan garin ta kafta ido guda ya sani shi ne wa yake malamin shi yake so ni ne sai aha malam bai zawa gida haka yo babban malami ne yana da alfarma ko da ya bude ko sai ce mishi ga mata ka kaji tsoron Allah ka kula da ita an ba shi iya kyauta to mahallin shafi shi ne kawai an kwambi ya ta tsaro da tattawai za a yi karatu ta ce ina za ka ce a makaranta za yi makaranta bugan da tattawar da kake ce a kai wannan da tattawa ai na jima inda su ne zaune ha ba biyu an ba shi mata kuma ta karanta da shi karatu ko in tumki ya ce ma kyauta da tattawar da yake ta kokari ta ce ita ai ta yi shi tun da jima wurin babanta to kaga akwai amfani akwai riba kaga in ka hannu mace mai ilimi iyanka za su tasowa da ilimi za ka kula da ilimin amma in ka almudanka ba su baya da lullahi wallahi haka za ta duk ilimin su sai ta sai ta sai ta kashe musu kwalwa ba su fahimta komi irin ta kwarai da gaske haka kuma in ka al'ummar ta mai ilimi in ke ba mai ilimi bane za ta iya taimaka ma kuma kan karatu da ji wani malam abdullahi ya ba da labarin irin wani gayi da ya almota a yi almi yan makaranta ce ya almu kawai kwana ɗaya da almi ɗaya du'a halari ta ce koya mata karatu haba haba ke ma daga atar ma almi shi shi ke nan ke sai da mai ƙarin imani sai ki ce karatu yau shi ko ƙawa'idi da ya balle alami kawai sai nuna rai shi a ɓace sayyar ta ya bar gida ko da yaje yana da wani aboki usta zai ce kai fa ta so baka ga zama bai ce ina wannan cikin ina wannan da tafa wannan ka ko lissafi ina ganin shi haba ni ban san sunan shi ba ce wani lissafi ne aka binciko ce wa gashi ta wancan ya ɗauko ahalar ya ce so yariyar nan ce tana zawa ta ce a koya mata karar kuma ka san namiji a gida ba zai yarda ya tunga kan shi ba ya ce zai iya ba ha kwarai da gaske ne an tace baka iya ba musamman mata wata za ta ce a uji billahi a shirya yi ne da alma a shirya ina zuwa yanzu aka ce da yanzu sai ce gaya mai da ya ga miki karatun ko da ya koma gida sai ta haba ɗazun nan ban ji daɗi ba ne ba haba ke ma iya kawai daga almin take ce wani karatu ɗauko ina ne za a gaya miki ɗauko ko da ya buɗe ce to nan ne karanta a fasara miki shi ma ya zama malam yau sai da ya sauke littafin dole kullum sai ya ji an zo miki sannan sannan ta zo ya gaya mata kaga ta taimake shi ko shi yasa yake cewa wa unwani da kulli muhammad duk wani abin yabo ilimi yana taimakawa akan shi lokaci yayi ya ai mu da bayanin ba ko shi yasa mu dage mu koyi karatu in mutum na son karatu ku taimake shi mala albani jariya ai kun ji ana albani jariya ko yace yana yaro kararan abinda ya sa ma yace shi wai tunanin da yake wai shi yanzu wai iya zama malam ma wai ya za a yi rinka sa mayan kaya da hulla ha shi shi lokacin nan ai tankiyo ko ko dole sabab da ya yi kullum da tankiyo yake da manyan ina magana mayan kaya da tsakakken wannan shi wai yace shi ba ya karatun bane wai ya za a yi sa mayan kaya da hulla shine matsalar shi kawai yace ko kullum makaranta malamin su dake musu karatu sai yace ai malamin ya ba ya koya mana karatu malamin ya ba mu labari sai yace wai waye malamin ku sai yace Muhammad Nasiruddin Albani yace wai waye Albani yace ai shi ne malamin hadisi na duk duniya yanzu to kullum iya zo yana Albani Albani yace har sai ya ji san Albani ne ya shiga ran yace kai sai kalla abu kai yace daga yau sunan shi Albani yace to wannan soyayya ta Albani ita ce ta taimake shi ha har ya shiga karatun addini ko kuma ya ci gaba da karatun addini har ya wayi gari ya je irin hajen da albani yake na ilimin hadisi ya koya har ya zama malami yace yanzu karshe wa ke da riba albanin albanin ko ko ni ke da riba ai kun ga shi yake riba ko dan bai taba ganin albanin ba amma san shi ya tsayi karatun ya samu ko mutanen kirki sun su alkhairi ne zai taimaka mana mu yi karatu ni karatu san albani ya sa yake shi ga haka zaka ga in kana san malami kana so ka rinka tsarin karatun shi ko saboda me in Allah ya taimake ka yanzu kamar matasa ne zaka ga wani ina san wani mawaki wanda ke san balawado zaka ga yana san balawado ko irin askin da mawaki yake zai kokari ya rinka irin shi ko a haka in ɗan mata ne irin waka irin waka da ta ga wata ta irin kayan da ta sa za ta zo ta kai wata ta ce irin wannan model in kake so ko to haka za ka ga mutum ina son malamin jerin a ƙoƙari za ka ga wani ina son malam jafar za ka ga har magana yana son ya rinka yi irin yadda malam jafar ke yi ko za ka ga yana son ya rinka kwaikwayon shi wurin karatu to da Allah yanzu in ka kwaikwayo wurin karatu ba an ci riba ba in haurin sun tsalawar dole akwai riba a babu riba shi yasa kuka ga rishin sanin matasan ba su san malamai duk sai suka waye suka suka suka sauya maka su suna ka sama danka Abubakar kaje ana ce mai Cristiano Ronaldo a uzu billahi ha ka sama Usman kaje ana sunan shi Wizi subhanallah to amma akwai dadi ka sama danka wani suna kaje ana yanzu misali ka sama danka Umar sai kaje ana ce mishi ni kaji ana ce mishi shakkar al-fawzan ko kaji ana ce mai albani ko kaji ana ce mishi usaimin ko bin baz ko ibnu al-qayyim a zaki jin dadi saboda ni mutunan kirki ne wani ana bada labari wani ya ya sa ma dan shi suna ina abukan nashi ko da suka zo suka ce ko wani suna suka gani ko fefe ko wane ne ce nan gida aka ce a babu shi ya ce a babu shi sai uwa ta ce wani fa ce wane subhanallah to kun gani san mutane kiki alkhairi ne ko za mu za mu yi za mu takirantuwa da ɗabi'un su insha Allah ta'ala wanda ni ma da nake magana na ɗaya daga cikin abin da ya taimaka mini kan karatu ko shine san mala albani da kuma alaka da irin mutanen da ya alaka da su ya kawo da hawan nan wajen dan in ka bincika da ɗan shekarun baya ba wannan magana ake ba ka je ka bincika ba wannan magana ba ake amma Allah ya taimake mu sun ce mu hara karatun daga baya kuma muka shiga wani abu amma son wa'annan mutanen sai ya tunzura mu yin karatun amma ba wai na yi SJ na lokal wata shigantaka da kake ji ana yi da an ɗana kwarai da gaske amma yanzu ba gashi ba sai labari to yanzu da na ci gaba da san wasu mutanen manza ne da in wani mawaki ne kake so Allah kiyaye haka zaka zama mawaki ko ba haka nan ba ka zama ragaitacce cikin mutane in kuma mutumin kirki ne kake so yanzu ka ga tasirantuwa ne da sanda nake musu har ya kawo ni wannan hujjar haka nan ne uwa to shi yasa kuma ƙarshe sai annabi yake almar'u ma'a man ahabba ko mutum yana tare da wanda yake so duk wanda kake so kana tare da shi ba wai luqman bane kike so na dadin kowa bara abu ta kiyama ba mawaki bane ba kake so arafata ne ko wizi kowa kowa abu ta kiyama za ka gani ka tare da shi amma in manzon Allah kake so ha sallallahu alaihi wa alihi wasallam za abu ta kiyama wani sahaje ce ya rasulullah gashi yanzu muna rayuwa tare da kai babban matsalar mu shine wai in an buta kiyama yanzu ba mu ba kai annabi yake mutum yana tare da wanda yake so ranar tashi a kiyama yasa annabi yake ɗayan ku ba zai taba imani ba sai ya so ni sama ga yadda yake son kowa a duniya in akwai wanda suke so sama ga manzo Allah to a buta alkiyama zaka ganka ga ka gashi man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum kuma duk wanda yake kamance tanya da wasu mutane annabi yake zai tashi tare da su in kana kama da mawaka mawaka ke burge ka daga an buta alkiyama sai ka ganka cikin su in makaryata in mayaudara in maha'inta in barayi in ai shaye-shaye a a tada ka ta da subban malu ko kaga ko akwai matsala to Allah ya muna kyakkyawan ƙarshe wannan aya da ta daukan muna lokaci ne da bayanin ta ba gashi sai malai yake ai imani da tashi alƙiyama da aljanna da wuta wanda su ma wannan suna buƙatar bayanai ko ba gaskiya ba to amma Allah subhanahu wataala ya datar da mu kiran kawai sai mai haƙuri mu saurara saboda lokaci yayi Allah subhanahu ta'ala ya fahimtar da mu baki daya Allah ya azurta mu da ilimi da aiki da ilimi eh kuma Allah ya sa mu rayuwar mu albarka Allah ya kashe mu muna musulmi ya sa magana mu na karshe cikin duniya shine la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan inda sai masu tambaya insha Allah ta'ala za su yi ko ni da aka ji an yi kuskure za a yi tunatar da وعليكم السلام ورحمة الله za ka ɗora hannuwanka ne saman cinyoyinka amma insha Allah in muka zo cikin karatu muka ce fasa sala za mu yi cikakken bayani ta wannan shi ke da babu tambaya ko? a? wuri mata ai babu tambaya ko? to kenan da mun san babu tambaya ai da mun iya bayanin aya amma tunda mun takaita kawai za mu saurara Allah ya biya mana bukatocin mu na alkhairi baki daya Allah ya sa albarka a cikin rayuwar mu Allah ya sa albarka a cikin ayyukan mu Allah ya sa albarka a cikin kasuwancin mu Allah ya sa albarka a cikin iyalan mu Allah ya sa albarka a cikin sha'anin mu baki daya Allah ka gwada mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka gwada mana ƙarya ka ba mu ikon kauce mata duk musulmin da ke da wani bukata na alkhairi ya Allah ka biya mushi wannan bukatar duk musulmin da ke hama da wani kunci ko damuwa Allah ka yaye mishi duk musulmin da ke hama da wani mishi lafiya Allah ka bashi lafiya Allah duk musulmin da ya mutu kai mishi gafara muna addu'a ga uwayen mu da malumman mu wanda suka rasu Allah ya musu gafara wanda suke rayu kuma Allah ya sa su cika da imani Allah ya raba su da kunya duniya da lahira Allah ya biya musu bukatocin su na alkhairi kuma in ta mu tazo kuma Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka sa mutuwa ta zama hutu a gare mu ya Allah ka sa kabarin mu dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ya Allah ka sa kabarin ne zama reshe ne daga cikin reshen wutar jahannama Allah ka zama da kasan mu jiyar lafiya da sauran kasashen al'ummar musulmi baki daya ya Allah duk mutumin da ke nihin kasan mu da sharri ko ma kirci ya Allah ni je yake ko ba ni ba ina kiwa ka shirye da shi in kuma bai shirwa ya Allah ka kawo ta tunkiyar bala'i ta biya da shi Allah muna roƙonka duk inda musulmi yake cikin wani yanayi ya Allah ka yaye mishi ɗan uwanmu da ke fama wanda suke yaƙi musulmai Allah ka kawo musu ɗauki Allah ka shiga gabansu ya Allah duk makiyanmu wanda suke fatan ya za su shiga sun durƙusar da musulunci ya Allah ka durƙusar da su duk mutumin da ke taimakon musulunci da musulmai ta kowace hanya Allah ka taimake shi duk mutumin da ke ƙoƙarin kawo mu musulunci da musulmai cikas yana shirwa Allah ka shirya da shi in kuma bai shirwa Allah ka kawo ta guguwar mashiwa shi ma ka biya da shi سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته